إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke yangwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha tara ga wata na jumada al'akira hijira shekara dubu da dari hudu da talatin da tara wanda ya dace da bakwai ga wata na uku shekara dubu biyu da sha takwas insha Allah yau za mu yi darasi a cikin littafi alwajiz fi aqidatus salaf salih za mu yi darasi na talatin da biyu insha Allah a darasinmu na ƙarshe na 31 mun zo kusan ƙarshen mas'alar soyayya ko ƙiyayya ga duk wanda ya kan gare mu Allah to mun yi bayani kan hukumcin dacewa ko daidai da kahurai yadda yake da hadari da hana soyayya ga duk wanda ya kan gare mu Allah da manzon shi da tabbatar da kiyayya gare shi sai mun fara bayani za mu koma saman shi na kusan ƙarshe na wannan mas'ala ya ce alfarko bayan aqidatul mu'adat wa bayan albirr wal qisd wal ihsan bambanci tsakanin aqida da aka yi bayani ta so kiyayya da kai da kahurai bambancin su da aka ce da kyautatawa ko adalci ga kahurai akwai bambancin masala kenan kiyayya ga kahurai kin kahurai bai mana bai hana maka ba musu adalci bai hana maka ba kyauta musu wani nau'i na kahurai kuma bai ba da dama ba ka musu zalunci yace mu'adatuna lil kuffar al mu'abbar an al mu'abbar anha bil bara' bil bara' minhum la ta'ni al isa'atu lahum bil aqwal aw al af'al kiyaye maga kahurai da aka yi bayani na albara minhum yanke alaka da dukkan kahurai wannan mas'ala la ta'ni al isa'atu lahum ba ta ne kamuna nawa kahurai bil aqwal wal af'al ko wajen hada magana mara kyau ko aiki mara kyau gare su dan an ce kakka so su wa tajawuz ma wada'u lana dinuna al hanif kuma ba ta nihin ƙetare gona game da abin da addininmu na musulunci mai tauhidi da ya tsara mana na alaƙar mu da su min shurutin wa dawabit fil mu'amalati ma'ahum musulunci ya ajiye mana dokoki da sharuɗa wanda wajen mu'amala da kahurai ya ce wa hazihi shurut wa dawabit mabniyatun ala asatil adal wal isan an gina ta wa'annan sharuɗa an kawa su akan tushe na adalci da kyautatawa dunan muhabbatul qalb wa mailihi ba tare ba da zuciyarka ce aka hana ta yi soyayya gare su ko karkata zuwa gare su wa abaha al-islam tabadul masalih bainana wa bainahum bima ya'udu bin naf' 'ala al-muslimin kuma musulunci ya halatta mana masanya ya sha cikin dukkan wata masalaha masanya mu da su ta mu'amala ta alaka dukkan abin da zai zamanto musulmi za su amfana na sana'a ne na kere-kere na mu'amaloli ne tsakanin musulmi zuci halatta mana mai وقرر شيئا من التسامح مع بعض الفئات من الكفار المسالمين والمعاهدين غير الحربيين yace musulunci ya tsara mana ya tabbatar mana wani abu na ɗan rangome ko kawo da kai tare da wasu daga cikin kahuran kahurai wanda ake zaman lahiya da su wanda ba a yaƙi da su abokan zama lahiya ko da kahurai ne na abokan yaƙi an an sa hannu zama lahiya tsakanin ku da su banda kahurai abokan fafatawa لا للمساعدين على حربنا واخراجنا من ديارنا kenan akwai bambancin kahuri abokin yaki da kahuri wanda mana yace ba ana nihin ta taimaka ba ko kyautatawa kahure da suke taimakawa wajen yakinmu ko hudda mu daga gidajenmu wannan ba su ake ni ba wanda ma kyautatawa bishar da Allah ya kuna ala hisabid din kuma duk mu'amalar da za a yi da kahurai da sharadi kar ta zamanto illa ce za a wa addinin musulunci wa shari'ul hakim ya amur bi yusul mu'amalati ma'a jami'il ma damu ghairu muharibin annabi sallallahu alaihi wasallam shari'a kenan mai hikima yana mana umarni da kyautata mu'amala tare da dukkan kahurai in dai ba abokan yaki bane ba, ba. وهذا لا يعني موالاتهم ومحبتهم wannan da aka ce ko da Allah ya umarni mu kyautata musu a musu isani ba ana nihin ba soyayya ta zuci tsakanin mu da su li'anna al-birra was-silati wal-ihsan was-silati wal-ihsan la yastalzim at-tahabbub wat-tawadu al-manhi anhu fi shari'ati al-islamiyya maganar kyautatawa sadar da zumunta akan samu kawuri ne dan wanka cikin kuɗa ko ko zan kuɗa da dan wani mu'amala ko ma ihi ne ma ai musulunci bai yanke alaka ba da dan wanka dan yana kawuri in dai ba ya tsaka bai gangariya annabi sallallahu alaihi wasallam dinin da yake da alaka da quraish suke kiyaye gare shi ya ce ni dai zan ci gaba da kyautata musu bakin iyawata zan ci gaba da kyautata alaƙar ta zumunci tsakanin da su kuma haka ya ci gaba da yi in yaƙi ya kama fafata a kashe na kashewa ba ɓangaren mu'amala ɓangaren haƙƙin ɗanwantaka a ta maganar ma'aihi idan ko da mushriki ne kurin abin da Allah ya hana ɓangaren musu biyayya ne ɓangaren saɓan Allah aka hana amma ko da kawure ne ko da mushrikai ne aka ja wannan suna da haƙƙin wa sahibi ma fi duniya ma'rufa Allah ce ka zamana da su ka yi mu'amala da su haka ta duniya ka musu kyautatawa kenan ko da suna kahurai uwaye suna da haƙƙin ihsani haka dan uwa ko da kahuri ne iya da haƙƙin yawon ta tsakanin kai da shi yace wa hada a yace amma idza kana haula al-kuffar al-muharibin amma idan wa'annan kahurai abukan yaki ne فإن سلتهم محرمة شرعا بالإجماع to anan magana kyautatawa ta alaka in dai suna yaƙaƙu to nan haramu ne na kuma ijma'in al'umma ne kan haka yanzu mun kare maganar mu'amala ko ƙiyayya ko soyayyar kawurai sai al'asalu sadis tushe na shidda a tasadiku bi karamatul auliya inda ahadu sunnatu wal jama'a maganar gaskanta karamomi na masoyan Allah iya cikin aƙidar ahalus sunna wal jama'a gaskanta karama Allah yana karama wasu bayi nashi kenan mutum zai ji kuma su maganganu kan sukan ahalus sunna ba sa san waliyai ba sa karama waliyai to su ji abin da yake aƙidar ahalus sunna wal jama'a kan mas'alar karama yarda da waliyan Allah suna da karama wanda da bai sani ba ko ana mai ƙarya na mai shari ga wani sunna ba sa san waliyan Allah suna ada da waliyai inda waliyai ne ahlu sunna ba sa adawa da su idan shaidanu ne za mu ji waliyai na gaskiya ya ce a tasadiq bi karamatul awliya gaskanta karamomi na waliyan Allah wa min usul aqidati salaf salih ahlus sunnah wal jamaa iya daga cikin tushe na aqidar magabata na kwarai ahlus sunnah wal jamaa at-tasadiq bi karamatul awliya gaskanta karamomi na waliyan Allah kuma dama cewa wannan littayin an kawo shi bayani da hakikanin me aqidar salafus salih ko aqidar ahlus sunna wal jamaa dan da yawa wasu kan dauki wannan suna kuma su yi abin suka ga dama da wannan suna su ce su masu ne anan zaka yi sanin hakikanin me aqidar ta ahlus sunna wal jamaa na gaskiya da jabin su insha Allah yace ahlus sunna wal jamaa ya ce a tasadduku bi karamata aure sun na gaskanta karamomi na wali wa hiya ma qad yujrihi Allah ta'ala ala aidi ba'd al-mu'minin al-muttaqin as-salihin muttabi'in li hadi nabi sallallahu alaihi wasallam shine me yake da karama yace abinda Allah yake gudanar da shi a hannun wasu wasu daga cikin masu imani masu tsoron Allah bayan Allah na kwarai masu biyayya ga karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam min khawariq al'adat na abin da ya saba ma al'ada ta yau da kullun an san me al'ada an san dai wuta tana konawa in aka an aka cire kaza mutum dan adam bai tashi sama mutum ya taka ruwa zai nutse misali ire wannan ababe abin da an san al'adar mutum haka ce sai wani abu da ya saba ma al'adar ana samu wani abu da ya saba ma al'ada ikiraman lahum dan karrama su waliyan wa izharan li fadalim dan ya bayyana da fadalansu kama dalla ala zalika alkitabu was sunnatu wal ijma' kamar wannan magana ta matsayin waliyan Allah kamar yadda qur'ani da sunna da ijma' al'umma suka tabbatar da shi sai maka turmamuwa yaka koma ƙasa ga bayani kan wannan mas'ala sharhi wannan mas'ala ta karama yace al-karama me karama hiya amarun khariqun lil ada wani al'amari ne da ya saba ma abu na yau da gobe na ka'ida ta kaun wa ghairu maqarunun bi da'awar nubuwa kuma wanda yayi ta ba tare ba da ya yi da'awar annabta domin annabin ne kinan mujizunta tana sunan mujiza an annabi ne ita karama ba da'awar annabta wala huwa muqaddamatu la kuma ba muqaddama bace ba da wani misali kan zama annabi misali annabi sallallahu alaihi wasallam ka ame wahayi na annabci abu da yawa sun tabbata gare shi to don duk suna matsayin karama shi wannan ba ba da'awar annabta kun ba wata muqaddama bace ba ta annabci yuzhiruhu Allah ala ala yadi ba'd al-ibad salin Allah yana bayanar da karama a hannun wasu daga cikin bayin shi na gari min al-multazimin bi ahkam shari'a daga wasu bayi masu bin diddigin hukumce hukumcen shari'a suna aikata suna dabbaka hukumce hukumcen shari'a irin wa'annan bayi wasu bayi Allah iya bayyana da wani abun mamaki a ɓangaren su ikiraman lahum minallahi azza wajal dan karrama da ma'ana karramawa Allah mai gani buwa ya karrama su fa idza lam yakun maqrunan bil iman sahih wal amal salih kana istidraja amma idan aka samu abun mamaki a wajen wani bawa na Allah abin saba ma al'ada kuma ba shi da imani na gari ba mutumin kwarai ba ne to istidraji ne shi ne imam shafi rahimahullah ke cewa inda za ka ga mutum iya tahiya a saman iska shu iya yawo ko ya tahiya a saman ruwa akan an mamaki ko ya ce kakka mai ɗaukan bawan Allah na kwarai sai in ka diba aikin da yake yi ya dace da kitabu sunna ko ɗan damfara ne yan cuwa-cuwa da addini kinan shi yasa kaka ba mamaki yace to wannan kinan istidraji ne da kinan ba mamaki da ake samu wasu yan bid'a batattu masu batar da mutane da abun mamaki saboda shedan ne yake bayan su dan a halakar da wasu bayi sai a yi wani abin mamaki a hannunsu shi na kaca inda abin mamaki karama walitaka ce akwai wanda ya kai karama irin abin mamaki wanda dajjal yake yi babban nasa gaba da dajjal zai zo an yi hori ce saman ruwa ta yi ruwa a gabanka ƙasa hudu da tsaranki ka ƙasa ta tsoro tsoro kai tsaye a yi ruwa kai tsaye a gabanka a yi tsoro kai tsaye a je kabarin babanka ce tashi a gabanka ubanka ya tashi ya ko wani kama wannan kaga kenan magana abin mamaki ba shi bane aka samu abu da yawa sukan yaudari bayan Allah ta wannan abin wasu ma daba daba ne suka iya sun mallaki daba dabo sai a ce karama ce kamar wani wanda anan garin da ana ce mai shari'i ne irin wannan abin da na mamaki sai muna yara ne mu da wayan mu amma ya shi da malamin mu ya ce malam wallahi babu wata sharabtaka wani abin karama ce kurin wani lakani ne gare ni daga na haka kuma ta ta kama kuma yi ke a gaban ku sai sihiri ne da yi haka wuta ce wani wani ba wani wace wa shari'a kawai kawai wuta ta kama ta wallahi babu wani wutaka ni na sanin ce bana wallahi kurin wani lakani ne ke da mai takan sihiri ne wannan sihiri ne to kaga wannan daba daba ne ke daba daba ne yake dauki sharabtaka da mutan kwarai ba wani magana sharabtaka wallahi da baki wallahi da baki ya ga ya ga malamin wallahi amma a gari kuma ya yi abin da ke kai a kan shi na to aka samu mutane masu dabo dabo masu abin mamaki sun mulki sihiri kuma ana san da mabiya hissi sihirin a gaban ka kai ga maji ka ya shawaya wal karama shike ya ce karama ce shi kuma shedan ne istidraji ne wannan da yawa sun halaka da mutane da yawa wallahi na kaka mamaki ga wani iya maganar wai ya ga kaza an mamaki a wajen wani ake wani ake na bid'a aka san haka dewa yace a kenan in ba mutumin kware bane ba mai imanin kware bane ba to istidraji ne yace waqad waqa'atil karamat fil umam salifa kuma karama an samu karama cikin al'ummomi da suka gabata kahinmu mu كما في سورة الكهف وغيرها كما قصة أصحاب الكهف أنا كرامة الله مسلم دون ونا وفي صدر هذه الأمة هكا هرق ونا الأمة أسام كرامة من الصحابة والتابعين تكين صحابة أسام كرامة هكا تكين تابعي كما حصل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا سارية الجبل وغيرها كثيرة جدا كما وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه da yake ce ya sariya aljabal wannan ruwa ta tabbata cikin sirriya na albaniya ka ruwaya cewa umar bin khattab wata ran ya hudu ba a masallaci a madina ya tura wani komanda cikin jihadi iya nesa sai kun suka ji umar iya kan mimbari na juma'a ya ta ya sariya aljabal ya sariya aljabal kowa kashe ɗan sariya bai na kuma da ne yake a wani wuri nesa kuma kana mishi magana annan kana sariya jabal bayan umar ya kare hudu ba sun mai tambaya yaya aka yi kana kiran sariya kana aljabal ya ce ina cikin wannan hudu ba kurin allah ya buɗe mai hina ga sariya nan rundunar da muka tura jihadi an musu wata ƙohon rago kawai sun musu wata ƙohon rago sai na ga akwai wuri jikin dutse ne dutse ya samu wuta shi ne shiga mai jabal jabal Allah gwada mai hilin wawa iya kamin bari a ran juma umar bin khattab umar kenan wanda wasu ke zagi Allah kiyaye wannan bayan abin an haka bayan sun dawo kasan mutane san zama ko kodin kullum akwai bincike magana yau ba umar a dauke na wace a bincike annabi da ya ce kaza ya bincike musamman sai sari ya yi dawo aka mai tambaya kai mun ji umar bin khattab a ran juma'a lokaci kaza iya hudawa iya kama sunan ka iya ce aljabal aljabal ya ce wallahi ya ce a wannan sa'a da suka mai auna ranar kurin ya ji sauti ana ce sari ya jabal jabal da san babin sauti ba kurin ta sai ni hon duzo kuma a ne samu wuta wallahi ya ce haka na yi kurin ne na ji kira kurin ya sariya kuma a lokacin suka yi mishi kurin ta haidu dutse kuma a can kin na samu wuta kaga wannan karama ce Allah karim umar bin khattab da wannan wannan amma amma shi ai amma mutan kashaf to shi ne aka samu shaydanu masu taya su ma waje ne sai sai ai amma masa kashafi sun ga ba sun ga maka sun ce kaza ai sai suka ce daga masa dauka su ma masa kashafi to da yawa kurin din wannan ya ce sai karya ma to kai gani kake yi ya ce yayi kaza ya je maka ya je wa ya dawo kuna zamane zai zo wa ya je maka ya dawo kuna nan sallama akwai su sallama shi kuma kun lalatacce ne bai sallah bai sallah cikin jami'i maimakon abin shi ya ce ai shi kasan ba ai shi wani ne sallah yake a makka wani sallah yake a wani sallah a zaune kirista asar jami'in shi a makka yake iya kano na shiga ta kayan zama ne wallah bai sabu sabu sallah jami'i kuma na makon su wallah akwai su ba wani magana makka kuma kurin sallah ce biyu ta jami'i kurin sannan na sa akwai malamin babba shahararri a nan garin amma shi bai ci bakara ba ce ba amma ana zama ne iya harkar shi a yi sallah a masallacin shi a zahar al'asar iya zama ne wallah bai Allah kuma ya ciki kuma ɗan girma Allah ana kuma girma shi amma shi mace karama ce ba wai mai to sun masu ta karama ce irin wannan lalacin ne suke yi amma ya su gama da karama ya ce sai ƙarya ya ce a maka maka ya sallah eh a maka suke sallah su kullum ma Allah kiyaye su da wannan shi an karama ƙarya mai yaudara za ka gano ta hanyar aikinsu yan ci da addini ne sannan za ka gano su to yace wa fi kutub sunan sahiha wal athar al manqula manqula shay'un kaseer min al karamat allati akrama Allah ta'ala biha ibadahu salihin al amili bi kitabihi wa bi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam yace bayan isa ta sariya akan samu irin wannan akwai wannan cikin sabai wanda kan cikin sabai daga dama irin wannan abin da ya waka na abin mamaki wanda in ba dan ba cewa ba na yace kurin kama abin waje amma dan sabai ne ya mishi kurin karama yace cikin littafin sunna masu ingantattu da asar da dama ingantattu wannan karamomi cewa sun bayyana ga sahabbai da tabi'ai wanda Allah ya karama bayan shi nagari amma ce so bayan bayan nagari yace al'amilin bi kitabihi wabi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam masu aiki da littafin shi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ma rawahu alaf min al-ulama wa ghayrihim min al-thiqat wa shahadu haka da dama malamai da dubunnai sun kawo ruwayoyi abin suka tabbata kuma da na amintattu ne abin suka ne da idan su na karamomi da Allah ya karam bayan shi wa hiya mutawatiratun wa mawjudatun fil umma wa baqiyatun fiha da masha Allah ta'ala kuma wannan karama tana nan ta zo ta hanyoyi masu yawa kuma akwai ta cikin al'umma kuma za ta wanzu har zuwa lokacin Allah so kina kullum Allah zai karama wasu bayi daga cikin bayin shi da wani abin mamaki sai yake cewa wa qul karama awliya fil haqiqati mu'jizatul anbiya karama ga waliyai hakika ita ta mu'jiza ga annabawan Allah li'anna al-karamata lam tahsul li ahadihim illa bi barakati mutaba'atihi linabiyhi wa sirrihi ala hadidinihi wa shari'ati domin su wa'annan su wa'annan me yake cewa su wa'annan waliyai na kwarai ba samu wannan karama ba sai don biyayyarsu ga annabi sallallahu alaihi wasallam da bin hanyar shi rayuwarsu akan karantar annabi sallallahu alaihi wasallam da bin shari'ar da ya zo ita shi ba su wannan karama wa hiya min al-umur al-ja'izatu shar'an wa waqi'atun fi'lan wa muwafaqatun lil aql kuma ita wannan al'amarin mu'jiza abu ne a shar'an al'amarin da ke a shar'ance an tabbatar da shi kuma aikace na aikatuwa kuma hankali bike shi da yawa yawa kana na hakika wa kad yakunu ma yuti Allah li abdi mu'min min fatahi afaq al-ilm bi amamahu afdal wa a'zam min kulli khawarij al-madiyya allati la sam'u biha aw naqaru anha yace haka akan samu abin da Allah ke ba bawa mummuni Allah ya bude mishi kowa ta ilimi wannan babban fadala ce akwai wasu malamai na riba labarinsu ya huce hankali ya wuce aratan kurin abu ne fadara ce da Allah kurin karama ce in da kullu suke rike abu da dubunnan dubunnan abu ga qur'ani ta shi qur'ani kamar karama abu qur'ani kamar karama abu ne wajen su hadisai dubunnan hadisai dubu an ta dubu dari miliyan aka wannan abu ne ya wakana kuma abin sananne malmus ga irin waɗannan mutane wanda Allah ke karramawa to sai Imam Ahmad an ce hadisi dubu so dubu akan shi sai ka ce dama kamar ka ce labari ne wadanda suka raɗi suka gani suka raɗi suka tabbatar daga kullu wasu kudin kamar ta kana ce onnatar onnatar wani wanne ya ya bace zama ko ka sai ka ce ga babu ya shafe gaba daya ya gama da wani virus ma haka suke computer kullu su Imam Bukhari a zama guda ana cikin masu naka ce masu jarraba a ga sun zo ya zo Baghdad birnin ilimi birnin malamai ana so a ga kaihin kulluwar shi aka ɗauko yara goma samari almajirai na hadisi suka tare shi a masallaci aka sa shi tsaka kuma ya san sari abin da ake nihi dan a jarrabar ilimin shi ne da har da shi har da shi mutum goma suka zo da hadisi kowa hadisi goma goma hadisi ɗari kenan ko wannan zai zo ya zama na gaban shi iya zamane haddasana Ja'far haddasana Muhammad haddasana wane ya kare ka mata nan haddasana kaza haddasana sai ka isnadin shi goma amma isnadin canza shi ne canza shi suke hadisi goma da isnadin nan hin gama cikin nan ta cikin nan hin cakula shi hin kare hin kusa wannan yazo iya zama nawa su goma he da kowa ka hadisin shi goma goma kuma a juye to ga almajiranmu bai samu suka shirya ba sai ce ya yi ammal awal na harko da ya kawo hadisi kaza hadisi kaza wannan sinadin ba na shi ba ga sinadin shi kaza hadisi na biyu da ya kawo sinadin shi kaza duwabin wa sinadin hadisi ne ya kawo hadisi na uku da ya kawo da ya kawo sinadin sinadin shi kaza ba wannan bane sinadin shi sinadin shi na uku na hudu na biyar har zuwa na goma kowanne ya mai sinadin aure shi kun ba rubuta bai ba rubuta ba yanzu kana kai na daya ga hadisinka kai na biyu ya a rubuce ya tsara ina muke muhadara a a a kai kai na biyu da ka zo ka hadisi kaza hadisi ka na farko ga tushen shi ka da shi na biyu duka mutum guda da gaba gaba daya kaf sai da mai sinaji ko na wurin shi wannan adatan haka shawo na baiwa tsoron Allah ya so kare addinin shi sai bayan wannan mutanen wata irin kwalluwa ta wuce hankali wannan ire iren zako su dama cikin wasa wani kulluwan Allah ba mutane wata wuce dabi'a mutum kanan ba ba wani sab kwana wani gura ina da shi cikin salulata wani wani balarabe ne irin wannan kulluwa ta sama bai wuce hankali ko dama shi ba magana a ce hada qur'ani qur'anin gaba daya dama kan shirki to wannan qur'anin dan Madina wannan dan dan Madina za aka zo taro ne na mutum malamai aka shi gaba iya zama ne sai a bude ana misali muna tauba ya a ce shekara ta biyu daga nan take farawa sai ɗauki karatun kira daga nan take farawa shekara ya ɗalake shekara ta shida daga mai take farawa kaza ne da mai take karewa kaza ne shekara ta shida sai huni kuma ya kama kira a safa ta kaza kuma ya ce kuma safa a safa a cikin nan gaba daya safa ta kaza da wata aya take farawa wata kalma take fara tana fara da kalma kaza sai a ce a shari'a ta biyu yahudi ta uku ta ƙarshe ya gaya musu daga farkon lafazin farko da na ƙarshe hankali ya huce hankali suka ce kuma an mamaki suka ce ya huce kwamfuta gaugawa su masu masu karantawal riga ce ke suna karantawa yahudi kana hudi yahudi kuma ka ce wai wani abu ne wai a ya ce safa ta iya ga tuka ya ce kaza ne safa ta shekara ta biyu kana hudi kana idawa ya ga maka shekara ta goma ya fara kana idawa iya jirawa qur'anin gaba ɗaya haka ke mishi kaga wannan suka ce ba magana ba hudu ba magana mamakin har da bukanta yanda yake gaugawar wani abu kana karan ta suka ya suka ya kwamfuta gaugawa kana hudi kana darewa iya ga maka kaga wannan ya wuce hankali a ce ilimi ne wani kokari ne wannan Allah ne Allah so kare litan shi kura ya wuce takan ya wuce magana wani abu na na aiki ne na ilimi karatu da kai kokari kokarin kai haka wani yaro ɗan aljeri daga an gudanar da bidokin shi yaro ɗan cika bai ba shekara hudu cikin tabiya dake amma aka je musabaka qur'ani jidda bayan aljeri a can ya ciwo musabaka kujera ya dora shi kujera haka ya dora shi san kujere Allah bi cika bai rubo wallahi qur'ani amma zau qira'a ba wani tantama makazu rubu kau qira'a ki inta kowa madaki suna karama qur'ani da ya zo aljeri shugaban ƙasar tare shi mutuflika tare shi ne jirgi a da fara tare shi ya sa shi al'adar tare yau shi ɗauke shi shi ka jira wani kai ka shiga biyar ba don ka kace kace wani ƙoƙari ne kuma ka tukawa karama ce Allah ya karama bayan shi kuma Allah ya gwada mata abin ba hannun wani bane ke gurin abin da Allah sarki yi duk wani mai ilimi ce ya saba ma duk wasu masu ilimi a hagarce amma haka Allah ya so a yi kuma an yi muna maganar kenan Allah yake karan bayan shi ta haka nan yace ah kenan Allah yake bude masu bakoyi na ilimi wanda ya saba ma al'ada yace wa azam min kulli khawariq al madiya tana sama'u biya aw naqra'a kuma ya saba ilimin yayi ma duk komai ma magana zama karamal yace min al karamat allati nassa alaiha salafuna iya daga cikin karama wadda magabata suka tabbatar ta karama ce al'istikamatu alkitabu wa suna wa ta'atuhuma tsayawa ma kan ƙur'ani da sunna wa ta'atuhuma wa rida bi hukumihima ɗa'a ga ƙur'ani da sunna aikata abin da ya zo a cikinsu wa tawfiq fil ilm wal amal amma ka tari na ilimin wannan kitabu wa sunna da aiki da su in mata karama ce Allah maka wa inna adamu sul karamati li ba'd al muslimin la yadullu ala da'af imanihim kuma da aka magana karama kakka ɗauka ai eh Allah karin bare wale to kakka ce da wani ba gaba karama wajen ka ce shi bai imani ne a wannan Allah ne ya so ya bayyana da wani daga cikin bayan shi bai kwata mata wanda bai gwada karama ce ba wani bane ba ba haka bane ba ya kai mutum mai imani ya ma wani imanin amma da ba ga ba ga kuma a ba ba ga ba komai a shi kuma mai imani san fursa kuma Allah da shi amma ba a ga komai ba kidan kakka dauki abun kenan karama kuma wani abu ne Allah ke so misali ɗan uwa da ake maganar wai hatta magana azaba za ga wani yawan laifi an ga azabar shi ko an tura rumicin shi ko kasa ta ki haɗe shi nawa suka laifi irin suka suka yi nashi ma amma an yi ne zai zama to aya suka ma muka magana wannan wanda ya zo kirista ne ya musulunta akwai ruwa bukari akwai asusun sai musulun kirista ne musulunta ya zo jan amma haishe kai rubuta wayi ya yi rubutu har ya haddace sa Ali Ibrahim Zabaka ya haddace su kurin ashe shi kulli ne herin na ciyar da sai je ke cewa ai Muhammad Mahmud muni masu rubuta wayi muni masu rubutun wayi iya komawa iya har yaro wannan sharrin Allah zai kashe shi akwai Abu Khadija akwai cikin sai musulmi da Allah kashe ya kashe binne shi kurin aka binne aka kun da sa ta tono shi suka ce wannan kunga sharri musulmi ne dan yaƙi ya mustawa suka suka hudu shi suka mai da shi gobe sai ta turo shi suka ce to yau gaji zai sun zo za mu riƙe wanda ya zo suka tsare kansu ga Allah na waye gashi a waje sai da wani abin ya ƙare ya ƙare ya ƙare ya ƙare musulmi kaga wannan Allah zai gudu shi da wani da kuma kisar wannan wanda wani ya yi kalmar shahada a cikin da yaƙi wanda ya bi shi da ƙari kuma banda tausa ma ya bi wani da ya ƙirar musulunci ya ce kurin ya yi ne don ya kare kan shi ya sa mai takobi ko ya sare shi wanda shi ma ruwa cikin sun ibn maja ta tabbata wanda shi ma aka binne shi ƙasa ta turo shi da manzan Allah ce ƙasa tana haɗe wanda suka yi wannan ma amma Allah ya haka zai guda muku haɗarin kisa da tawili kashe mutum kun ka ce ka hauri haka kodam to yadda mai wuta gare ka ce ka hauri ne akan haka ne a sata tono shi ma kina takaice dai akan samu wuri da yawa misali na mako isa a nan wata rana wanda isa ya ɗaya cikin masu wadda saudiya da ke ba labari wanda ya ci abin ya wakana bin ba zai iya cikin wani abin wakana tare da shi abin wakana ƙasa ta wakana kasuwancin saudiya kamar da ya san harami da aka zo gawa kowa zo ki binne gawa saboda lada ba sai wani ya mutu ba za a je a yi sallah a bishi a mai sallah wani bawan Allah ya rasu wani muka ce wali haska to na san shi ba samu wani katar ne shi kuma yawa kana ya ce wani bawan Allah ne sun je binne shi da dare ne sai aka mance ba a zo ba da kasa mutum ba babu tarin wannan tarki sai aka je ba a je ba da hutula ya ce sun je suna tunanin ya za a yi kurin caya walla haske gaba ɗaya ya su wurin gaba ɗaya kewayensu da kewayensu da kabarin haske fon kun ba hutula ya ce wannan bawan Allah suka zo suka kare komi cikin haske suka binne shi suka riye suka kare komi ta suna kare kun haske zai buci amma wannan ya sa suka neman wannan bawan Allah mai halin shi suna ga akwai wani abu baban zai ba iyayewa ƙarshe ce da abin da suka samu wannan bawan Allah da'i ne mai wa'azi ne iya bin gari gari kewayen madina iya dawa shi ne abin da sakuna ake shi to kenan irin wannan kaga to nan suka mun bawa ba ga madina annaba a ce sabbai daga wanda aka musu mashi da aljanna a bakiya haske gari da bakiya wanda kan komi amma wannan wani abu ne yawa kana wata bukata ta zo kuma Allah karama shi da wani abu ma ba dan bacewa ai dan ba haska ba shine kada wali a kenan Allah ya karama bawa da abin da yake so kuran yace bayan ya magana cewa gwada karama la dullu ala dafi imanin kai rashin gwada karama ga wani bawan Allah bai kwatanta raunin imanin shi li'anna al-karamata taqaw li asbab domin karama tana kasancewa kan wasu dalilai kan wasu sababbin wasu ababe mina daga cikin abin da yake sa aka zamun karama taqawatu imanin abd a karwawa imanin bawa ya kara imani ولهذا dalilin haka لم ير كثير من الصحابة شيئا من الكرامات لقوة إيمانهم وكمال يقينهم yace sai sai sahabbai ga sahabbai babu karama da cikin su saboda kanin ina musu kanin imanin su ya kai gaya su bukata sun wata karama kada ki dan bukata ga dan wani abu ne ka dan karin nutsuwa su sahabbai shi da kanin imanin su musu shi da daya cikin naka sayyidina ali cikin magwada da yake cewa cikin magwada yace wallahi shi inda yanzu za a bada mai wuta da aljanna ya ga komi babu zai kara ne zai ibadar Allah babu zai kara mai jami'in kuri shi ya riga ya dafa ba sai haka ni ba su kenan karin imanin su kenan su a samu karama da yawa ba a bangaren su ya ce wa mina daga cikin abin da yake kawo karama ya kamata hujjat alal adu kawo hujja akan abokan gaba su ga lalle kan gaskiya kuke su ga haza wani abu ya kana mamaki a wajen bawan Allah sai Allah kawai da sabawa don su gani su yi imani ya ce daina ta ne ko kuma igon tarihi ne namu na afirka ana kawo kisa ta wani mujahidi wanda ka wani wanda ya kai addini kasar senegal wanda ana kawo sassa da hulani allah alam daga can tana ce abin da ya kawo asali kamar a masananne ne kasa ce ta majusawa abin da ya kawo addini ya ga wancan wurin wani bawan Allah ya je ya same su asali ba babu jihadi bai ce irin masu da'awa ne haka da dan kasuwanci ya same su cikin arnanci sai aka yi katarin hori a kasar babu ruwa sai ki ce ni abin bauta ta idan muna muna da a addinin mu akwai wata sallah da ake in babu ruwa sai a muku ruwa suka ce ba kwa da kamu akan ruwa da mu addinin ka yace wallahi za a yace abin zai amar hurku ku sharadi ku ce ku musulunta ku yi wanka ku yi komi mu zo mu je mu sallah da ku ta roƙon ruwa suka yi ku hikima Allah ya je yayi sallar roƙon ruwa da su suna sallar ku ruwa kici aka samu ruwa na kirki wanda ya wuce haka a ce na wannan mamaki na na katari daga shi suka imani suka imani abin shi shahara ya samu karbuwa wannan kasar kusalan addini ya da can amma na ta sasar hulani daga wannan sasala ce tsakanin wannan balaraban da wannan kabila Allah wa alam shi dai abin tabbas iya wa kanan abin karama yace wal karamatu la la taqayyad min nahiyat al aql wa inma tuqayyad bi dawab shari'a ba qayyada karama ta bangaren hankali eh wannan abin zai yi tuko a yarda a ba ba da hankali ba karama yace wato wa'in walil karamatu shurut daga cikin karama akwai wasu sharuɗa da aka sa Allah ta naƙudu hukuman shari'iyyan me yawa kana da na kalli wani mutum da ya taɓa kimiluna shine kana kasa karanta ido na kuwa hasken ya dauki wata hasken da zai kalle shi yace wa inna ma tuqarrib ana qayyada karama bi dawabit ash-shar' wa li karamati shurut karama tana da sharuɗa minha daga cikin sharuɗan Allah tanquda hukuman shar'iyyan ba wata karama da za ka yi ka aikata wani abu na haramu ka ce karama ce eh ka ce aiku karama ce dan wali ne a'a ba ta warware hukunci da shari'a wala qa'idatul diniya ba ta warware wani ka'ida ta addini da aka ma wa anta kun li hayy kuma raye yake karama ba matacce ba wa anta kun li haja kuma ana yin ta kan wani dalili ake samun karama fa in fuqida ahad hadhihi shurut an aka rasa wannan sharuɗa فليست بكرامة بل هي إما خيال وإما وهم وإما إلقاء من من الشيطان in babu wani abin to in ma ta zamanto kurin haka ne iya tunani ne mana taɓuwa ta samun shi taɓuwa ta samun shi kurin wata taɓuwa ce wara ko kurin wani waham ne kurin ko shi ɗan ne yake jiho wani abu ya ga abin ta hanyar shi tamiko shi ɗan ya ga abin mamaki a wajen shi wala karamatu la tasbutu biha hukuma min ahkam shar'iyya kuma ta hanyar karama ba ta ta hanyar karama wani abu na shari'a tunda an yi kaza an ga amma maki a wajen wani ya zama shari'a a'a sai an gama abin da shari'a yana yi wa wala yantafi biha hukm shar'i kuma karama ba ta kore hukuncin shari'a li'anna li'ahkam shar'iyya masadiruha al ma'rufatu min al-kitab min kitabillah wa sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ijma' domin ita shari'a tana da ƙa'ida tana da madogara inda ake ɗauko shari'a madogara sananna daga littayin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ake samun karama ake samu ake samun hukuncin shari'a da jima'i ba ta hanyar karama ba wa idza ajara Allahu al-karamata ala yadi muslimin idan Allah ya gudanar da wata karama a hannun wani musulmi fa yanbaghi lahu an yashkura Allah ala hadhihi al-mina wan ni'ma ya kamata shi kuma ya gode ma Allah akan wannan baiwa wannan kyauta da ni'ima da ya mishi wa yas'alu Allah ta'ala as-sabat kuma ya roki Allah ya tabbatar da shi akan addini kai fitinu wa adamul fitnati in kan ibtila wa khibaran ka ya roki Allah ka ka je fitinu iya wata zamanto dan a jarrabe shi ne a jarrabe imanin shi shi ma shiga wannan hadisi ba wa an yaka tuma amara kuma jibi ya hadi ayi mana sama karama kaza na sama karama kaza a وألا يتخذها وسيلة للتفاخر والتباهي كي دوكيهم كرامة وتهنى قد إساء نيمان سونا أمام الناس أتكين متاني أي شيء أي ولي نيتن يبقى كرامة كذا سما أبون بقاسة دول إساء فإن ذلك يورد موارد الحلقة ومن إرن ونن دوكان كرامة وانا أبون, أبون الفعلي إيا كيمتن مغنغرة تحلقة وكم من أناس خسروا الدنيا والآخرة حين استدرجهم الشيطان من هذا الطريق نوى معناه دا داما أتكم متاني سكا تابي ودنيا والآخرة da shaidan ya musu istidraji ta wannan hanya ta sunan karama suna kan bata akan abin mamaki a hanyar su suka ɗauka su mutanen ƙware ne suka hallaka wasu ma suka hallaka ta hanyar su fa asbaha tilkal a'mal wa balan alaihim wannan aikin sa zama to uba kansu wa'alam ka san da cewa anna anna li awliya ar-rahman sifatun zakaraha Allah ta'ala fi kitabihi al-karim fi kathir min al-ayat wa jum'at ba'daha fi surah al-furqan min aya 63 wa 74 yace ka san da cewa waliyan Allah na Allah mai rahama suna da siffofi da Allah ya ambata a cikin littafin shi mai girma a cikin da yawa daga cikin ayoyi kuma an hada irin waɗannan siffofi a cikin suratul furqan aya ta 63 zuwa ta 74 wa ibadur rahman alladhina yamshuna al-ardi hauna wa idha khatabna jahlun qalu salama zuwa da karshen bayanin su da Allah ke ban ibadur rahman yanzu sun Allah da hauna sun masu tafiya cikin ƙasa cikin nutsuwa in jahili musu magana suna bin shi cikin ma'ana ba sa biya jahili kuma suna kwana cikin dare suna sallah wani su bude ambata suna sallah cikin dare ba sa ba sa kanna ba sa gashi kuma ba sa gama Allah da wani ba sa zina ba sa kisa ba sa zuwa dole aji banna ga su suna roƙon Allah Allah kaza su da iyalansu wannan su aka ambata cikin sutar sutar furqan wannan misali da cikin sufofin bayan Allah na kware kenan wannan wai idan kana so ka gano bayan Allah na kware wannan sura ko wannan ayoyi suna maka bayanin wa'annan bayan su siffa ce ta bayan Allah na kware kenan ba a samun waliyan Allah da zuwa wajen alfasha ba a samun waliyan Allah rashin sallah cikin dare ba a samun waliyan Allah da zina da kisa kaga shi nan dai Allah ba a samun shi haka nan magana kenan ya ce kasa su a kwanan wani abu suka ƙa'ida ta shekara ta cikin tayansu ta magana wai yanzu ko da kaga wali ya sha giya ko ya zina wannan wani abu ne da ban kai da baka kai ka zina ce ya ce idan ka ne ce kai ne a wajen ka ce zina amma a wajen shi ba zina bace ba kai da kai ka zina ce wai ta ana ba da labarin karama ta karama take ba da cikin ta na wani wani wali ne wai ya zo iya tahiya su bayan Allah suka suka suka san Allah suna tahiya da almajiri shi abin shi sai wali ya isko wata baiwar Allah a bakin ruwa tana wanka diya shari jikinta ya Allah mai girma ya da tunan tauri ya da tunan taushi ya kamawa diya kakkama jikinta gaba daya shi ma almajin diya kama diya shari ta gaba daya yayin Allah ne da tauri Allah mai girma kenan Allah kuma yayin nan taushi jikinta mai taushi ya wadi mai tauri wata kai kare shi ma almajin ya kama ya suka suka maciji sai cin allah kama ya kama da ya kare wasu ya kama maciji babin da mishi almajin ya tsaya a ya ce kenan kai munafiki ne mai can ka kama nan ya kama a wani kusa ce kudin dawo ake kawa to na ake gama wali da kama cikin matar ba ta kaba da sunan wai to wa'ana wai kawa kenan amma manya kenan manya kenan wai manya kenan wa ba ga lahin shi tunda shi wani abu ne karama wani abu ne na waliyi to wannan ba wani saka bace ba ko wani abu ne na shaitan ke kawata mai wasu mutane yace yace wa min sifat wa min wa min wa min hadhihi sifat ala sabil misal daga waɗannan sifofi na bayan Allah na kwarai ta hanyar misali a sami al-iman billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yawmil akhir wal qada wal qadar khairihi wa sharrihi wat taqwa kina same shi da imani da Allah da mala'iku da manzanni na Allah da littawai da Allah sabkar da ranar lahira da alƙada walƙada da Allah ya ƙaddara komi ya hukumta komi alkhairi na ko shari ne a same shi da takawa wa hiya al-khawf min Allah shi a same shi da tsoron Allah wal amal bi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam a same shi da aiki da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wal isti'dad li yawm al-liqa kuma a samu mutumin da tattalin ranar gamuwa da Allah والحب في الله والبغض في الله أساميش إيا سوية دان الله إيا كيية دان الله وأن رؤيتهم تذكر بالله كما باين الله نقولي قنو سما إيا ساكتنا الله كما تبقى علي وهم يمشون على الأرض هونا سنة تيا سما قصا تكل نتوة وإذا خطب المجاهلون قالوا سلاما إذن جاهلتك مسوا بوتا سنة زمان الله إيا أمنتي أمنتي wai bitun rabbim sujjadan wa qiyama suna kwana suna bin dare suna sujjada ma suna qiyamul layl ta kace aka wani aiki da cikin qiyamul layl sujjada tsayuwa wa yaquluna rabbana sirf anna azab jahannam daga cikin addu'o'insu suna roƙon Allah Allah ka kare mana azabal jahannama ce na azaba kana garama ko wai za an faku da mai surufi wa da mai katuru halin su idan suka ce ta dukiya wajen cesuwa ba sa kwabarukun ba sa ɓanna gaba ɗaya ba sa bada gaba ɗaya kin zata ka tsake kenan wala ya dawo na ma Allah ila na akar ba sa kiran wani tare da Allah ana ba sa batar wani sai Allah kadai wala ta nufsa da ta ramar la'ula bilaka ba sa kashe ran wala ta nufsa da ta ramar la'ula bilaka ba sa kisan ran da Allah haramta a kashe sai akan gaskiya wala ya zunu ba sa zina wala shahadun zura ba sa halarta dukkan ƙarya aikin ƙarya abu ba na gaskiya ba wa idza marru bil laghi marru kirama in suka huce wajen aikin shashanci suna huce a cikin karamci ba ruwan wa idza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summa mu'miyana in suka zo hucewa kamar idan aka musu tanatarwa aka musu wa'azi ba sa kurumcewa da maka bace mana ba sa ko aka suna ji kuma su lura da abin da aka wuce wadu'a'um kuma suna addu'a rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama daga cikin addu'a su Allah ka mana kyauta matan mu da iyalan mu ka mana kyauta mu samu horin ciki zuriya ta kwarai iya na kwarai matan ka zama mata na gari kuma Allah ka sanya mu jagororin masu imani daga cikin addu'o'in su yace wa ghairiha min as-sifat thabita fil kitab wa sunna da ma dai wani wanda bai kawo ma wasu dai daga cikin sufofi tabbatattu a Qur'ani da sunna ke wannan wai ka maka wasu daga cikin sufofin masu imani yanzu yi mu koma can sama inda muka fara ya satar mamu ko mun ɗauko bayani ne daga cikin tushen aƙidar ta salafa sale gaskanta karama ta waliyai shi ne mai yake makarama ce shi ne abinda Allah ke gudanarwa a hannun wasu daga cikin masu imani masu tsoron Allah masu biyayya da karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam na wani abu da ya saba ma al'ada don karrama wa'annan bayi da bayyana da wata fadalarsu wannan magana kamar yadda kitabu wa sunna da ijma'i suka tabbatar da haka shi muka shiga bai makare ya ce qala Allah tabaraka wa ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati Allah dhalika huwa al-fawz al-azim Allah ce ala kalmar ta jan hankali cewa inna auliya Allah lalle waliyan Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun babu tsoro a kansu ba bakin ciki nan cewa Allah zai ba su garanti a lokacin barin duniya za a sabko da malaku za su ba su nutsuwa cewa kakku ji tsoron abin da ke gaba sai an ba su nutsuwar abin da yake gaba kuma abin da ka bari iya kamar na ba a baya dukiya ko mata wani da da kake so ka ce kakkai bakin cikin abin da ka bari domin abin da za ka suke a gaba yawan shi makanta ruwaya a bukhari haka cikin sai musulun a nan sarasar da yake ma aisha bayanin cewa duk wanda ke son gamuwa da allah allah na son gamuwa da shi duk wanda ke jin gamuwa da allah allah zai ji gamuwa da shi aisha ta ce ya rasulullahi ko mu ya abisa mutuwa wannan ruwa ko abu kada ko cikin sai musulun yace ya Aisha ba ana niyyar wannan ake ni ba abinda ake nihi dukkan bawa mummuni idan ya zo barin duniya Allah subhanahu wataala baya dokar ran shi sai ya gwada mai abinda zai gamu da shi na karama na fadala ta Allah in ya koma ga Allah sai an gwada mishi kai bar duniya idan aka gwada mai wannan karama zai zama to ba abin da yake so sai mutuwa shi ku da kuke ina da kasar ina majar kuna neman kai mutu amma shi wannan bawan Allah a wannan halin ba abin da yake so sai wannan mutuwa dan ya gamu da wannan abin da aka gwada mai na karama ta Allah ya ba shi nutsuwa ya samu nutsuwa shi so ma yanzu ke mutum mutuwa yake so da ku kuke fama kuke ta kuka kai mutu shi mutuwa ma yake so yace haka bawa mummunan bawa yanzu mutuwa za a gwada mai mummunan matsayin shi ne koma ga Allah zai tada hayaniya shi wancan bawan tunda so yake game da Allah shi ma Allah iya san shi iya san game da shi shi kuma mutumin banza za ku da mai abin da zai game da shi shi ma zai tada hargowa da hauka bai san mutuwa za ku da mai bala'in da zai game da shi kuma bai san mutuwa kuma Allah bai bukatar shi ma kuma mutu kai wani shine kenan masu waliyan Allah su ne ga matsayin su ba sa tsoro ba sa bakin ciki Allah samu alayansu na shine da ina ga Allah shi kallon Abubakar halifa abubakar goma na farko sai ake bayanin akan wannan iya magana waliya na musu barazana da waliyai da take wali tashi ya tashi ya waye ya haska waye ya ce wasu waliya ya kace mishi wannan aya da aka zo allazina yace su waliyata allazina amanu wa kanu taquna yace sun waura takuri an kare ta ba wani wali an kare ga wali gurin masu imani da tsoron Allah da tsoron takawa kai imani da Allah da jin da bin dokokin Allah shi ne kurin wali ba wani abu da daba ba ko mai tashi san ba ya ce wali kurin wani abu ne daban na daba daba kurin tsoron Allah sai ta wali taka akwai wali wali taka khasa akwai ama an ce wali khas wanda bayan imani iya kokari wajen bin dokokin Allah da ibadar Allah da wata martaba ta kololuwa amma duk musulmi musulmi sunan musulmi iya matsayin waliyin Allah waliyi na Allah illa waliyi na am dan ba ba dun ba dun Allah bane ba yace lahum al-bushra wa'annan waliyi masoyan Allah suna da bushara fil hayati dunya fil akhirah a duniya za a musu bishara tun daga barin duniya ta a duniya shi magana kenan a duniya za a ba su bishara haka nan a lahira an ce na a kabari hatta tashi da kabari za su tashi hatta da yi kiyama suna tashi malaku suna musu tare suna musu marhaban suna musu barka ani allaku masu masu imani ke suna da bishara duniya da lahira Allah ce kuma la tabdi da kalmatin la ba mai canza kalmar Allah haka Allah ya tsara haka ya hukunta ba mai canzawa yace zalika huwa al-fawzul azim samun wannan shine rabo mai girma samun wannan a saka layin wa'annan bayan Allah na kwarai ta haka na kullum yan wani taka kuma wanda kana kullum abin ya ce wani taka da kullum wane wane ne an ce wani taka akan samu a maza akan samu a mata duk wanda ya bi dokokin tsoron Allah bi dokokin Allah wali ya zaka shi da Allah illa abin da ake cewa ni baka iya sanin ni wali Allah ne sai dai alama wani wali Allah ne amma kamin shaida wali ne kamin garanti har ma ne gobe kiyama zama ka wani abu waya ga maka matsayi na wajen Allah wannan shine matsalar da ka samu amma ahli sunna jama'a suna da imani da karamar waliyai Allah na ba bayan shi karama kun bata kare ba amma a matsala ya ki samu wasu a duk za su ce wani kurin ko babanka ko naka da malaminka ya ce kurin waliyi ne wani ma da yawan yin waliyi a nan kurin ya mutu matar shi ta ce ai ce wani cikin dare ya zo duk ya haska gidan ya ka labari wajen zan mutuwa ai ce da ya dawo jiya ya dawo wani jiga mun kwanan shekaran jiya na jiga mun a gaban shi wallahi ta wani tsohon malami ta yi a taɓa yake ko menene ta yi mu mun ga karama ta yi na binne waliyai ta yi shi wai waliyai wajen a gaban shi wai wali suna binne shi ake ɗauko taguwa ta kaza wata annabta ɗauke taguwa annabta ke ɗauka shi wali ko kuma binne wai suna binnewa taguwa ta kaza wata ɗauke shi sai dai shi ko tsoho ne gaban shi sun binne shi da hadashe binne wali ugoyi suna binne wa ya tagwa su ya tagwa shi ko wata kashe na su kai wata kashe na sai wannan labari haka ne labari ne kuma ta ka wani ka labari wani masoyi ko mataka ko danka ya ce ka haska ta ce a wani wali ne kuma da yawa haka kai wani taka na kai wakai na akwai waliyan Allah amma baka ewa da su Allah san wali dai zaka alama wani alama mutumin kware ne ko kuma gana abu mamaki a wajen shi eh tun da mun ga mutum kware ne to wannan karama ta Allah bishi amma akwai ta amma lokaci ya tayi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته